na'am bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم Mm, وأن القرآن كلام الله mm, ليس بمخلوق فيزيد mm.
ولا صفة لمخلوق فينفد to shi kenan malam yana bayani dangane da abubuwan da yake wajibi ne ga bayin allah su ƙudurce shi a haƙƙi na ubangiji subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa annal ƙur'ana kalamullahi wato wajibi ne bayin allah su ƙudurce a cikin zuciyarsu cewa haƙiƙa alƙur'ani alƙur'ani wannan wanda muke karantawa dare da rana safiya da marece a cikin sallah da a wajen sallah to alƙur'ani kalamullahi zance ne na Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya faɗe shi kamar yadda shi ne ya faɗi littafin attaura kamar yadda hakanan littafin linjila yake daga gare shi ne kamar yadda littafin annabi dawud littafin zabura yake daga gare shi ne kamar yadda sauran littattafai wanda ya saukar da su akan annabawan shi wato yake daga gare shi ne wannan wajibi ne akan mu mu ƙudurce shi wajibi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana hakan ɗin a cikin alƙur'ani cewa alƙur'ani zancen shi ne. Allah ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa'ajirhu hatta ya sama'a kalamallahi. Wato idan ɗaya daga cikin mushrikai ɗaya daga cikin waɗanda ba su shiga musulunci ba ya nemi amintarwarka. ya nemi ka ba shi kariya ya shigo ƙasarka saboda ya gudanar da waɗansu ayyuka a cikin waɗansu kwanaki da ya ɗoka ma kanshi to ka ba shi wannan kariyar idan ya shigo kada a kai mishi farbaki kada a yaƙe shi a'a a cikin waɗannan kwanakin da ya zo a yi amfani da dama ajiyar da shi zancen Allah shine fa'ajirhu hatta ya sama'a kalamallahi har dai ya ji zancen Allah ya ji alƙur'ani daga wajen masu shi wanda suka fahimce shi suka san abin da alƙur'anin ya ƙunsa to wannan yawwara yawwa irin wannan ba wanda na na ummu hani in ko Mm.
karatunmu na muwabba wanda ya ce kada ajarna mana ajarti ya ummu hani to kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'ajirhu hatta ya sama'a kalamallahi thumma ablighuhu amanahu thumma ablighuhu ma'amanahu an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabirin wato wannan shine aƙida game da alƙur'ani alƙur'ani zance ne na Allah ba kamar yadda waɗansu daga cikin mabiya son zuciya suke faɗa ba na cewa alƙur'ani ba zancen Allah ba ne wato duk inda ka ji Allah ta'ala ya ce ya yi zance ya yi kaza to ba shi ne ya yi ba wato ya halitta zancen ne a guri kaza sannan kuma wannan bishiyar ta yi zance kamar yadda waɗanda suke da aƙidar lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi ganawa da Allah wato wannan bishiya ita ce ta yi wa annabi Musa zance ba Allah ba ne Allah ta'ala ya halitta zancen a cikin wannan bishiya wato kuma ta yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam an gane ku to amma wannan ba aƙida ba ce mai kyau aƙida ce wanda ta ci karo da alƙur'ani ta ci karo da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda idan ka ce Allah subhanahu wa ta'ala baya zance wato ka siffanta shi da siffa ta tawaya da siffa ta ƙasƙanci saboda dukkan wani mai zance mai zance wato ba gami ya fi kamala sama da wanda baya zance Mm-mm.
e wanda ya zamanto kurma ne lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi to amma ya tawaye mai halitta yana da kwai tawayar halitta Mm-mm.
kamar yadda makaho shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya halitta shi kuma ya jarrabe shi da rashin idanuwa wanda wannan kowanne daga cikinsu jarraba ce daga Allah idan bawa ya yi haƙuri akan wannan jarraba da Allah ta'ala ya mushi to Allah subhanahu wa ta'ala zai sake ta mai da babban alkhairi Mm-mm.
kamar yadda ya faɗa a hadisi to ka siffanta ubangijin talikai ga baki ɗayansu da cewa baya magana wannan ka siffanta shi da tawaya ka siffanta shi da ƙasƙanci Mm-mm.
sannan kuma daga share ɗaya alƙur'ani yana yi maka raddi akan hakanan ɗin Mm-mm.
saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda suka riƙi ɗan maraƙe abin bauta lokacin da annabi Musa ya tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala.
Mm-mm.
To Allah ta'ala ya zarge su akan riƙon abin bauta da suka yi wanda baya magana.
Mm-mm.
Allah ta'ala ya ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar Mm-mm.
alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila Mm-mm.
wato wannan gaba ta wannan ayar take nuni akan cewa ashe wanda baya magana la yakunu ilahan Mm-mm.
alladhi la yastati'u an yahdiyakum ila sawa'is sabil Mm-mm.
la yumkin an yakuna ilahan Mm-mm.
wato wanda baya magana bai dace a ce shine abun bautawa ba Mm-mm.
wanda ba shi da ƙarfin da zai iya ɗora ku hanya mai ƙyaƙƙiya Mm-mm.
ku bi ta toƙar ba da ikon da zai zamanto bai dacewa ya zamanto abin bautawa Mm-mm.
an gane ku Mm-mm.
laisa bi makhluqin fayabida wato alƙur'ani wanda muke karantawa laisa bi makhluqin ba abin halitta ba ne ba halittar Allah subhanahu wa ta'ala ba ce fayabida ballantana alƙur'ani ya hallaka Mm-mm.
kamar yadda dukkan wani abin da Allah ta'ala ya halitta Mm-mm.
to wannan abin zai hallaka Mm-mm.
an gane ko Mm.
kullu makhluqin halikun Mm-mm.
wato dukkan wani abin halitta to hallakeke ne Mm-mm.
wala tad'u ma Allahi ilahan akhar Mm-mm.
la ilaha illahu kullu shay'in halikun illa wajhahu Mm-mm.
to alƙur'ani ba halitta ba ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ballantana ya hallaka faibida ma'ana fa ya zahaba wa ya halika Mm-mm.
ballantana ya hallaka ya zamanto an daina jin ɗore shi ba abin halitta ba ne saboda abin abubuwan halitta waɗannan su dukansu za su tafi Mm-mm.
Allah subhanahu wa ta'ala zai tafiyar da su ga baki da. Al'imamu Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunna wal jama'a, wato yake bayar da fatawa ya ce, Man ƙala al'ur'anu makhluƙun fahuwa inda na kafirun. Wato dukkan wanda ya ce al'ur'ani makhluƙ ne, halitta shi ne aka yi. ya ce to a wajenmu wannan mutumin ya fita daga addini na musulunci ya fita daga musulunci saboda yana ja'in ja ne da maganar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce kaza shi kuma ya ce a'a Allah ba haka ba ne kaza dai kamata ka ci to abin da yake faɗa kenan ya ce li'annal ƙur'ana min ilmin lahi subhanahu wa ta'ala wa fihi asma'ullahi husna Mm-mm.
wato saboda alƙur'ani yana daga cikin ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala Mm-mm.
sannan kuma a cikinsa ne asma'ullahi husna don haka ba makhluk ba ne sannan kuma dukkan waɗanda suke ganin cewa asma'ullahi wato makhluka ne wato su ma sun fita daga addini na musulunci wato wannan al'imamu ahmad ya faɗa haka a cikin littafin as-sunna na ɗansa abdullahi al'imam ishaq ibn rahawaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadith yake cewa afdau ila an qalu asma'ullahi makhluqa li'annahu kana walasma وهذا الكفر المحض لأن لله الأسماء الحسنى wato ya ce lalatattun mutane wato sun ci gaba da magana sun yi tazarcewa cikin maganganu na rashin kunya ga alkur'ani da kuma rashin kunya ga wanda ya saukar da alkur'anin shine Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa suka ce wato asma'ullahi makhluqa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wato ababen halittawa ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake shi kaɗai tilo baya da sunaye sai daga baya ne kuma ya halitta wa kanshi sunaye ishaq ibn rahawaihi ya ce wa hadhal kufru al mahadu wato wannan shine tsantsar kafirci wato tsantsar wato karkacewa addini saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana da kai sunaye kyawawa kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani sannan kuma al'imamu ahmad ibn hanbal yake cewa man za'ama anna asma allahi makhluqatun fa huwa kafirun wa kufruhu indi awdahu min hadhihi shams yace dukkan wanda ya rai cewa haƙiƙa sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ababen halittawa ne to shi wannan mutumin kafiri ne ya fita daga cikin addini na musulunci imamu ahmad ya ce kafircin shi a wajena ya fi bayyana a fili ƙarara sama da wannan ranar da muke gani a lokacin garjin rana a lokacin zafi wajen sha biyu da rabi ta rana yadda za a ga rana ta dame ka in kana cikin daji ko kana heri kana jibi kana tubewa riga ta sama da kai sai riga ɗaya singile ce a cikin gida ya ce to yadda kafircin wannan ya bayyana a fili ƙarara to ni na fi ganin kafircin shi a fili ƙara sama da wannan ranar da ta bayyana da yadda ba shakka ba ka kokwantan cewa rana ta hutun in ka ga mutum wajen ƙarfe ɗaya cikin zahi yana cewa wani ina ranar ana cewa rana ta hutu to kaga imma dai abokin zolayar ka ne ka ce kai ma bako ne a garin ko kuma imma ya zamanto wanda baya da lafiya walaysa yasihu fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili inda har wato mutum yake tambayar wai ni an ce rana ta hutu a lokacin zafi a lokacin garjin rana da bakin azahar cinye an ce rana ta hutu wajen ina ta hutu to lalle kam in dai tambayar da ya maka ba ta ta'annuti ba ce to ba wani abin da zai tabbata a kwakwalwar shi ba wani abin da zai wato ba wani abin da zai iya rikewa wato wannan shine abin da wato laysa bi makhluqin fa yabida wala sifatan li makhluqin fa yanfada sannan kuma alqur'ani ba siffa bace ta abokin halitta ba siffa bace ta abin halitta fayanfada ballantana wato wannan siffar ta ƙare saboda dukkan wani abin halitta idan ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi ya haɗa shi da waɗansu siffofi to dole waɗannan siffofin waɗansu lokutan a neme su a rasa a wajen shi irin in ya zamanto ɗan adam mai ƙarfi ne wanda ya gagari kowa a zamanin shi to zai iya yiwuwa bayan shekaru Allah ta'ala ya kawo waɗansu wanda sa'annin ƙannin shi ne ko sa'annin ɗiyan shi ne su raka turmishe shi su yi ƙarhin shi kaga wannan siffa ta ƙarhi da ake cewa shine wato arraqamul awwal fi baladihi wato shine lamba ta farko a garinsu a wajen ƙarhi to za ga yanzu wannan duka ya huce an gane ko to waɗansu suna da aƙidar cewa alƙur'ani siffa ce ta mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam to mala'ika jibrilu wato shi ma yana daga cikin bayi na Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da shi ma zai zamanto babu shi baki daya ba wai siffa ta shi ba shi ma da kanshi zai zamanto babu shi kamar yadda Allah ya ce wa nufikha fi suri fasa'iga man fi samawati والأرض إلا من شاء الله ونفخ في السور فصعق من في السماوات والأرض إلا ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى fa'idahun ƙiyamun yanzurun wato haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to a mala'ika jibrilu shi ma yana daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba su umarni ya ba su hani don haka alƙur'ani ba siffar shi ba ce alƙur'ani siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko? na'am
والإيمان بالقدر خيره وشره مم.
حلوه ومره Mm. Malam ya ce wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne a kanmu mu jama'a mu bayin Allah wato mu yi imani bil qadar wato da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a kanmu mu yi imani da kaddara wato imani da ƙaddara yana daga cikin rukunai na imani guda shida wanda duk wanda ya zamanto ya ƙi yin imani da ɗaya daga cikin waɗannan rukunan na imani guda shida to Allah ta'ala ba zai aushi- ba zai amshi sauran guda biyar ɗin ba daga wajen shi yana daga ciki wato al'imanu bil qadar duk wanda yake da shakka akan imani da ƙaddara yake da shakka akan ƙaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abubuwan da kaga yana gudana a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gudanar da shi ne ya riga ya ƙaddara shi ne tun kafin ya halitta sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin a lokacin al'arshinsa yana kan ruwa to duk wanda ya kasance yana da matsala akan haka to da a ce yana da kwai duniya ga baki ɗaya a ce a cika mai ita da zinari ya ciyar da ita saboda neman yardar Allah to Allah ta'ala ba zai amsa daga wajen shi ba matuƙar bai yi imani da ƙaddara ba wannan shine abin da hadithin muslim hadithin yahya ibn ya'mar wato yake faɗa yace kana awwala man qala fil qadari bil basra ma'badun al juhani ma'badun al juhani فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ce fazanantu anna sahibi sai kilul kalama ilayya faƙultu a ba abdurrahman innahu zahar ƙibalana nasun ya ƙara'una alƙur'ana wa ya taƙaffaruna al'ilma wa zakara min sha'anihim wa annahum yaz'umuna alla qadara wa anna al'amara unfun wato mahallu shahid akwai ma'abadin juhani wanda yake basara wato shine farkon wanda ya fara yin magana wanda ya fara cewa wato babu kaddara wanda yake ganin cewa al'amuru unufun kawai duk wani abin da kaga ya gudana a duniya to Allah subhanahu wata'ala shi ma kawai haka ya gan shi ba wai shine ya kaddara ba wato wannan shine abin da kaddara take nufi wato adamul imani bil qadri wato dukkan wani al'amari da kake gani yana gudana unfun wato ya zo shi ne bai Allah ta'ala bai yi aune ba kawai wannan abin ya zo shi Abdullahi dan Umar yace fa idza laqita ulaika fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'un min yace idan ka hadu da su ka ce Abdullahi dan Umar ya barranta daga wannan ra'ayin nasu kuma su ma sun barranta daga ra'ayin shi yace fa wallazi yahlifu bihi Abdullahi ibn Umar yace ina rantsuwa da sarkin da Abdullahi dan Umar yake yin rantsuwa da shi da sunan shi wato ina rantsuwa da Allah law anna li ahadihim mithla uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar wato yace ina rantsuwa da Allah da a ce kowane ɗaya daga cikinsu wato yana da kwai kwatamkacin dutsen uhudu a girma na zinari kuma ya kashe shi ga baki ɗayan shi saboda neman yardar Allah ya ce wallahi Allah ba zai amsa daga wajen shi ba har sai ya yi imani da ƙaddara saboda tana daga cikin arkanul isla a arkanul imani a sitta wanda sun zo cikin hadithin abu huraira wanda yana cikin sahihaini al'imamu muslim ya kawo shi daga ɓangaren hadithin umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda a kullum a kulli yaumi idan mutum zai fara karatun hadithi inda zai shiga arba'unan nawiya hadithi na biyu hadithin jibril wato zai tarar da wato mina bil qadari khairihi wa sharrihi a cikin sa ko to wannan shine yin imani da kaddara to yin imani da kaddara akwai ayoyi da dama wanda suka tabbatar da hakanan din Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdiran wa kana amrullahi qadaran maqdura wato waɗannan ayoyin suna tabbatar mana da cewa dukkan waɗansu abubuwan da ka gani to Allah subhanahu wata'ala ya kaddara su ne Allah ya ce komai mun halitta shi ne bi qadarin da gurgudan yadda muke so abin ya kasance na'am khairihi wa sharrihi wato alkhairinsa da kuma sharrinsa wato abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara in ma su zamanto alkhairi ne ga bayansa waɗansu in ma su zamanto sharri ne ga waɗansu bayin nashi an gane ko amma a sharri la yudafu ila Allah subhanahu wa ta'ala ba a jingina sharri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo Allah ya ce wa sharru laysa ilayka wato sharri ba a jingina shi zuwa gare ka wato abinda anan malam yake nufi da wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi wato dukkan abin da zai samu bayi dama ɗayan biyu ne imma alkhairi ne ko me ko sharri to idan alkhairi ne ya samu bayan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine tsantsar duka kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala alkhairi ce sai dai wani ya ta zamanto sharri ce daga gare shi yanzu mutumin da ya yi sata idan aka yanke mishi hannu wannan sharri ne a gare shi ko alkhairi ne sharri ne a gare shi to amma kuma daga bangare ɗaya alkhairi ne ga jama'a 'yan gari saboda yanzu dalilin wannan wanda ya sata aka yanke mishi hannu zai zamanto wanda yake da niyyar zai sata ma idan ya ga makomar wannan barawon zai rankwasu in kayanka za ka ajiye a ƙofar gida za ka shiga gida ka dawo ka tardo shi ba tare da an ɗauke maka ba abin ya zamanto maslaha ya zamanto gyara ga al'umma amma in ya zamanto wannan ya yi sata an kyale shi wancan ya yi sata an kyale shi wani ya sato miliyan goma ya gina gida andir ya yi kaza ya yi kaza ya samu motar hawa za ga wani shi ma yana sha'awar irin wannan kin aiki amma idan ana gudanar da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala to za ga ana kaffa kaffa kaga wannan bin nisbati lisariqi sharrul lahu sharri ne a gare shi amma daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan alkhairi ne mai dimbin yawa sannan kuma irin idan mutum baya da lafiya idan baya da lafiya wato Allah subhanahu wa ta'ala shine yake ba da lafiya amma akwai al'akhdu bil asbab wato wanda shari'a ta musulunci ta halitta maka ka nemi magani zala ce ta dawo ya ibadallahi fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an illa wada'a lahu shifa'an aw dawa'an an gane ko ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace ya ku bayin Allah ku nemi magani don Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wata cuta a duniya ba, face sai da ya saukar da maganinta, eh in ban da cuta ɗaya, wato ta tsufa, eh ka ƙari kuskuri marka, to in shekaru suka tafi, dole ka haƙura. An gane ko? To wannan hadisi yake nuna mana cewa idan mutum ba ya da lafiya idan aka kai shi likita in aka ce za a mai allura. za a ga baki ɗaya kawai don ta mai cilas ne lafiyar ka kalau a ce a maka allura ya kun sha don faida wanda zai maka allura ka ce lafiya ta lau a raka wani foliyo ba wani zancen foliyo ba za a ma alluran nan ba to amma in ba ka da lafiya dole ka yi haƙuri a maka yanda za ka ji ɗacinta a lokaci to amma daga baya za ta zamanto maka ne alkhairi a gare ka haka na a baka magani a ce ka sha magani da ɗaci a lokacin kana haɗa marhi za ka sha shi amma kuma bayan waɗansu lokuta idan ya fara aiki a jikinka wato za ka ji daɗin shi to saboda duk waɗansu abubuwa da suke zauwa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato alkhairi ne ga baki ɗayansu laisa hunaka sharrun yudafu ila Allah subhanahu wa ta'ala wato ba a jingina sharri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a Sheikhul Islam al-Imam Shamsuddin Ibn al-Qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yana da littafin Shifa'ul Aliyin fi masailil qada'i wal qadar wal hikma wat ta'lil wanda a cikin sa karkashin wato safaha ta ɗari biyu da da a hamsin da sattin da da wani abu dai ina ƙarƙashin safaha ta ɗari biyu da sittin da tara zuwa da sittin da bakwai zuwa da sittin da tara wato ya yi bayani mai kyau ƙwarai da gaske ɓangaren abin da ya shafi ƙaddara an gane ku yawwara ƙarƙashin ba safaha ta ɗari biyu da 68 albabun rabi'u wal ishirun fi qawli salafi min usulil iman al imanu bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi wato yayi bayani mai kyau anan wanda yake magana akan qad taqaddama anna al qadara la sharra fihi bi wajhin min al wujuhi fa innahu ilmu llahi wa qudratuhu وكتابه ومشيئته وذلك خير محض وكمال من وجه فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدور ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه بل هذا هو الغالب يتي وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة وقد تقدم تقرير ذلك فالخير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل خير wa hikimatun wa maslahatun wato haka ya faɗa gashi nan idan mutum ya koma cikin safaha ta 268 zuwa 269 insha Allah zai ga bayanin albabun rabi wa 20 an gane ku na'am yawwa huluwihi wa murrihi wato sannan kuma wato yin imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wato mai daɗi wanda ɗanɗanan shi yake da daɗi a baka da kuma wanda yake mai ɗaci wanda ɗanɗanan shi baya da daɗi a baka to hulwihi wa murrihi waɗansu daga cikin malamai suka ce khairihi wa sharrihi kamar yadda ya faɗa shi ma a cikin shifa'ul alil ɗin a can ƙasa wato ya shafi abin da ya shafi wato gobe kiyama hulwihi wa murrihi shi kuma wato abin da mutum zai kalata a nan duniya kenan an gane ku na'am wa kullu zalika qad qaddara Allahu rabbuna wa maqalidul umuri bi yadihi wa masdaruha an qada'ihi malam yace wa kullu zalika wato dukkan waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu abin da ya shafi alkhairi da sharri da daɗi da ɗaci ƙad ƙaddarahu Allahu rabbuna haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala abin bautawarmu ubangijinmu mai renonmu mahalicinmu shine haƙiƙa ya ƙaddara shi wa maƙadirul umuri biyadihi wato mayankal al'amurra ga baki ɗaya inda ake ƙaddara al'amurra ga baki ɗayansu to a hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ta'ala shi ne yake ƙaddara komai da komai ba wani wanda yake mai tsirko ba wani wanda yake mai tadakhuli yake sa mai baki a cikin wannan lamarin ya ce Allah ga yanda ya kamata a yi Allah bawan kawa ne tashi yake cikin dare yana kaza yana kaza ya kamata a ce wannan rigar da yake sawa ɗaya ɗaya da zamanto ya samu ta biyu ya kamata a ce wane Allah yanda ka bashi wannan motar ka ba da shi gida mai kyau ka bashi mace ta gari kuma gashi yana saba maka Allah ka canza wannan ni'imar taka a gare shi ba wani wanda zai wa Allah ta'ala wannan tsurko din ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi wa bawan shi talala mai kamar sake ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne ya jarrabu bawan shi mai ibada bawan shi mai haƙuri bawan shi mai koma zuwa gare shi saboda dama ashaddun nasi bala'an al'ambiya sun mal'amtsalu fal'amtsalu kamar yadda hadisi ya tabbatar wa masdaruha an qada'ihi sannan kuma wato magangarar wannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wato suna gangarowa ne dangane da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala idan ya ƙaddara cewa wani zai yi arziki, to ba wai kawai yana tashi ba zai ce to Allah in dai an ƙaddara zan yi arziki a bani arzikin tun daga yanzu. Wato komai yana da lokaci, komai yana da lokacin gangarowar shi kuma komai yana da kwai sababi. In kana kwance a gidanka ka tashi. kana tashi kawai ka ganka gabaki ɗaya ɗakinka a cike yake da kuɗi to kai ma ba za ka yarda da lamarinka ba matuƙar ka yi imani da Allah saboda ka san babu wani riko da sababi da kai za ka ce wannan abin ba haka ba ne ba naka ba ne to amma in ya zama to ka tashi daga kwana ka yi sallar asubahi ka ɗanyi azkar ɗinka bayan gari ya bata ya kaɗan yi ziyarar ka kaje ka waɗansu harkokin ka kaɗan bubbuga ka dawo yau ka ci jika gobe ka ci ɗari jibi ka ci jaka uku jibi wata ran za ga in ka tara za ga abin kamar ba naka bane na kai da saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa abin albarka kuma saboda wannan shine masadir kenan wato magangarar su ga baki ɗaya daga hukunci na Allah ne wato yarfa'u wa yudhillu yarfa'u man yasha'u Allah ta'ala yana ɗaukaka waɗanda ya so daga cikin bayansa kuma yana ƙasƙanta waɗansu daga cikin bayansa wato zai zamanto wannan aikin hajji ta bana da kai Allah ta'ala zai ƙaddara za a yi zai iya yiwuwa waɗanda suke fidda zakka a kowace shekara kana daga cikin wanda a shekara ta gaba kai ma za ka fidda zakka wato wannan Allah ta'ala ya yi nufin arziki a gare ka da kuma ɗorewar arzikinka kenan wanda Allah ta'ala ya nufin ya karya shi nan da shekara goma bai daina fidda zakka ba wanda ta huce amma wannan shekara sai ya zama to shi ma yana buƙatar a taimaka mishi an gane ko wato wannan shine musdaruha an qada'ihi na'am alima kullu shay'in qabla kawnihi qadara ala qadrihi malam yace alima kullu shay'in qabla kaunihi Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkan komai dukkan komai kafin wannan abin ya kasance an gane ko alima ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kunu lauka na kaifa ya kunu Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ya kasance a baya wanda ya huce ya san abin da yake kasancewa a yanzu ya san abin da bai ma gudana ba wanda sai a gaba zai gudana to in zai gudana ya zai gudana wato ku za ku tsara za ku yi ta tahdidi za ku yi ta tsari in Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga karatun risala bayan mun gama mu karanta irshadu salik bayan mun gama mu karanta muwatta malik bayan mun gama mu karanta ar-risalatun nahawiyya daga karshe inda lokaci ayi tarjamal alqur'ani to wannan tahdidi muka yi to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya wargaza lissafa ya ce ba haka shi ya so aka iya kasance ba tun fil azal ya ce in aka zo maimakon mu tashi daga risala mu ce yau ba a yi ba nazarin risala daga irshadu salik za a fara an fara irshadu salik wani uzuri ya girma mu ce to da ke risalatun nahawiyya ta fi sauƙi mu yi ta an gane ku wannan shine wato alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah ta'ala ya san dukkan komai kafin wannan abin ya kasance sannan kuma fajara ala qadarihi wato wannan abin idan ya kasance zai gudana ne zai afku ne akan yanda gwalgwadon yanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai afku ba wani abu da zai karu ko na mitsalu zarratin akan yanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara duk abin da ya faru to haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dama ya faru ba ziyada ba naqs an gane ko duk abin da ya faru a duniya na'am
لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به malam yace qaulun wala amalun fada da baka wala amalun ko aiki da gangan jiki ko aikin zuci la yakunu min ibadihi baya kasancewa daga wajen bayin Allah illa wa qad qadahu face dai haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta wannan maganar ya riga ya hukunta wannan aiki wasa baka ilmuhu bihi sannan kuma sanin shi ya riga ya gabata da wannan maganar da za ta fito daga bakin wane daga bakin wance daga bakin su wane daga bakin mu daga bakin waɗansu an gane ko ilimin shi ya riga ya gabata wannan aikin suwane ne za su yi shi za a zo a yi ta cewa za a yi aikin wannan za a zo a yi ta cewa za a yi aikin nan amma wanda na kaddara za su yi a lokacin da aka tsara ma za a yi ba a ma haife su ba amma yanzu an zo an tsara an rubuta a takarda za a yi kulta daga guri kaza zuwa guri kaza shugaban da zai yi ta zai iya yiwuwa wannan ya sauka ya kare mandan shi ta ɗaya da ta biyu bai yi wannan aikin ba na gaba ya zo shi bai yi ba sai wancan in ya zo shi ana binciken takardu sun yi kura in ya leƙa ya ga guri kaza yana buƙatar hanya tun nan da shekara kaza ba a mushi ba a lokacin ya zo shi aiki saboda shi ne Allah ya kaddara zai yi wannan abu an gane ko to da ko ba a yi ba ta tun a wancan lokacin an gane ko shi wannan ɗin shi zai gani Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mai ya yi wannan kin hanyar an gane to shine illa wa qad qadahu face dai haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya hukunta wannan aikin wa sabaqa ilmuhu bihi kuma sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gabata bihi da shi wannan abin da bayi suke furtawa suke faɗa imma na alkhairi imma na kishiyar alkhairi da kuma shi wannan aikin da bayi suke aikatawa imma aiki na gababuwa imma aiki na zukata na'am ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala ya'lamu man khalaqa to wannan tana da kai fassara guda biyu ala mu ɗauke ta littambishi ku saurara ku ji jama'a ya alamu mana khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkan bayinsa wanda ya halitta dukkan abubuwan da Allah ta'ala ya halitta ya san da zamansu an gane ko duk abin da Allah ta'ala ya halitta to ya san da shi ba wata halitta ta Allah da zaka ce wai anya ko wannan halittar Allah ya san da ita kwa ba wata halitta ko mun kankantarta ko mun rashin galihunta da darajarta to Allah subhanahu wa ta'ala ya san da ita ya san da matsayinta ya san da inda take wa huwa al-latiful khabir Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tafsasawa ga bayinsa sannan kuma al-khabir Allah ta'ala shine wanda yake bada labari da abubuwan da suke boye tamkar abubuwan da suke bayyana wato wannan ɗaya daga ciki kenan fassara ta biyu kuma a ɗauki ala da ma'anar kaifala ala ma'ana to ta ƙaƙa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai san ba dukkan abin da yake gudana daga bayinsa wanda ya alamu mana halaka Allah ta'ala shi ne ya san dukkan abubuwan da ya halitta ma'ana ya alamu allazi khalaqahu wato Allah ya san dukkan abin da ya halitta ya san duk abin da ya halitta daga cikin halittocin shi wa huwa latifu wato Allah subhanahu wa ta'ala sanin shi wato mai ratsa zuciya ne ga baki ɗaya sanin shi ya shiga cikin zukata na bayi al-latif ma'ana ilmuhu latufa fil qulub wato ya tafsasa ya shiga cikin zukata na bayin Allah ga baki ɗayansu al-khabiru kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai cikakkiyar masaniya ce game da abin da zuciyar wane ta kunsa da zuciyar wane da zuciyar wane da zuciyar mu ta mu duka wato ba wani abin da za mu aikata wanda za mu layin cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana cewa bayan ya koro da magana akan waɗanda suke tunanin cewa idan kuna aikata abu a bayyane ne Allah yake ganewa Allah yake kama ku da shi amma in a ɓoye za ku aikata da ku sai ku babu wani a cikin ku ko kai kaɗai a gidanka Allah ba zai kama kawai ba zai san da kai ba Allah ya ce wa asirru qawlakum aw yajharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir an gane ko wato duk abin da za ka aikata a asirce da a bayyana Allah ta'ala ya san da shi sannan kuma in ya zama to abin da ya shafi wato zancen zuci hadithun nafs kenan zancen zuci ba kowanne ba ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kama bawa da shi kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithun abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna allaha ta jawaza an ummati ma haddathat bihi an fusaha malam ta'amal au ta takallam ya ce haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe wa al'ummata dukkan abin da ta zantar da ranta da shi da cewa za ta aikata shi na rashin kirki matuƙar dai bata aikata shin ba in ɓangaren aiki ne matuƙar ba ta faɗe shi ba in ɓangaren abin da ake faɗa ne da baka to Allah ta'ala ya yi wa al'ummata rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya ce qad fa'altu kamar yadda hadisin Abu Huraira na Muslim yake ci na'am
يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله Allah subhanahu wa ta'ala yudillu man yasha'u yana ɓatar da wanda ya so wanda ya ga dama wanda ya so ya ɓatar da su fayakhzuluhu bi adalihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabar da shi wannan mutumin ya tabar da shi bi adalihi da adalcinsa wato Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara bata a gare shi wanda ya kaddara cewa wani ba shiryayye bane to adalci na Allah subhanahu wa ta'ala ne wato zai sa ya tsaya akan batan kadai an gane ku kazalika yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'un wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim an gane ko wato Allah subhanahu wata'ala shine yake batar da wanda ya so daga cikin bayinsa ya tabar da shi bi adalihi da adalcinsa wa ya zulu man ya sha'u fayofiƙuhu bi fadlihi Allah subhanahu wa ta'ala yana tabar da wanda ya ga dama wanda ya so daga cikin halittunsa a yana shiryar da wanda ya so daga cikin halittunsa fayofiƙuhu bi fadlihi Allah ta'ala ya katartar da shi ya mai gamnakatar da fadalarsa wato duk wanda ya shiryu ba wai karfin shi bane ko dubara shi ko hankalin shi ko nutsuwar shi ta ba shi damar wannan aikin na alkhairi ta ba shi wannan shiriyar ba a'a gamnakatar ne na Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ta'ala shine yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe na'am
فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد fa kullun malam ya ce kowane bawa kowane ɗaya daga cikin halittu ga baki ɗaya muyassarun wato abin sauƙaƙewa ne bi taisirihi wato da sauƙaƙewar Allah subhanahu wa ta'ala ila ma sabaka min ilmihi zuwa ga samun abin da ya riga ya gabata na sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙadarihi da kuma ƙaddarawar Ubangiji subhanahu wa ta'ala min shaɗiyin na cewa wane matsiyaci ne baya daga cikin waɗanda suke ‘yan aljanna au sa'idin ko kuma wane ma'arziki ne wanda yana daga cikin masu arziki na lahira ‘yan aljanna ne’ wato kowa daga ciki wato kamar yadda hadithin Aliyu ibn Abi Talib ya tabbatar da haka hadithin da yake cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace i'malu fa kullun muyassarun fa amma ahlu sa'adati fa yuyassaruna li amali ahli sa'ada wa amma ahlu shaqawati fa yuyassaruna li amali ahli shaqawa ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى an gane ko wato duk wani za ga wani mutumin kirki yana alkhairi yana ƙiyamun laili yana salatu duha yana arrawatib bayan farloli ga baki ɗaya za ga idan lokaci ya yi kawai za ga ya tashi baya nauyin jiki to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sauke mishi za ga soban shi wani suna tare da shi kullum amma shi ƙwanƙiro ne farillal ma ya kasa bada ta cikakkiya ballantana ya nafila farillal ma wani lokacin a zahar ta samu la'asar ta samu amma ba a yi magarba bai isha'i ba wani lokacin an yi asubahi amma a zahar ta zo ana cikin aiki ba a yi ta ba wani lokacin an tafi gona ranar juma'a za a dawo daga gona an gama juma'a ba a yi juma'a ba wani lokacin za a ga ba a yi asuba da shi ba ba a yi azahar da shi ba ba a yi la'asar da shi ba sai magariba zai zo kuma ya ce zai yi sallar an gane ko to za a kawo saboda abin yana nauyi a tattare da shi to kowanne za a sauƙaƙe shi ne zuwa ga aikata zuwa ga samun abin da wato Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai same shi amma kyakkyawan abu ko kuma kishiyar kyakkyawan abu idan Allah ta'ala ya kaddara wani zai shiga wuta Allah ta'ala ya kare mu to aikin yan wuta zai zamanto mai sauƙi ne ga shi wannan mutuma aikin yan wuta zai zamanto abu ne mai sauƙi a gurin shi ba wani nauyi a tattare da shi amma shi kuma ɗan aljanna aikin yan aljanna zai zamanto mai sauƙi ne a gare shi mai daɗi ne a gurin shi ba wahala a tattare da shi a wajen aikata wannan abu wanda inda shi wannan ɗan aljannan zaka ce ya aikata irin wannan aikin na yan wuta za ga yana kafa kafa da shi kai alharam Allah ya haramta amma shi wancan dan wuta inda zaka ce mishi ya aikata wannan abin da wani yake aikata zai ce rashin ci gaba ne shi ma inda ya waye da bai aikata kaza ba an gane ko na'am
ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuridu aw yakuna li ahadin anhu hiyan aw yakuna khariqun li shay'in illa huwa rabbul ibadi wa rabbul a'mali wa rabbu a'malihi والمقدر لحركاتهم وآجالهم أولا إنا قنا شين درسيه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد الله سبحانه وتعالى يا فقرف a ce an ya kuna ma la yuridu a ce abin da baya nufi ya afku ya afku fi mulki a cikin mulkinsa Allah ta'ala ya fi ƙarfin a ce ga wani abu wanda ya afku a cikin bayinsa wannan abin Allah bai so afkuwar shi ba kuma abin ya afku ba wani abin da zaka ce wannan Allah bai so afkuwar shi ba akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya mu bambanci an gane ko irada kauniya shine ya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya so bayi su kasance fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah huwa alladhi khalaqakum فمنكم كافر ومنكم مؤمن فريق في الجنة wa fariqun fi sa'ir wato wannan ita ce irada kauniya haka Allah ta'ala ya so duniya ta kasance a samu mutanen kirki a bangare daya ga waɗanda suke musu tufka da warwara ga wanda suke musu zamiya su ne kafirai a samu wato masu imani na gaskiya sannan kuma a samu masu imani na jabbi wannan haka Allah ta'ala ya kaddara duniya ta kasance to shin wane ya san a wani bangare yake wannan gaibu ne a yi ta aiki a yi ta aiki a ciki za a ware wanda yake mutumin kirkin da wanda yake mutumin banza to lokacin da mai shirka yake shirka ba zai ce ba ai haka Allah subhanahu wa ta'ala ya so mi da bai so ba da ba za mu ba wannan kafa hujja ce da irada kauniya ba irada shar'iyya ba irada shar'iyya Allah ta'ala bai so a yi zina ba to amma idan mazinaci ya yi zina wannan Allah ne ya kaddara tun fil azal zai yi zina wannan irada ce kauniya ba irada ba ce shar'iyya an gane ko wannan ya je shi ya yi caca an cinye shi ya zo shi yana ta faɗa ka mishi magana me yasa ka ce da Allah bai kaddara ba da ba zan yi ba to Allah ne bai kaddara ba eh amma ai haramu ce ka aikata an gane ko wannan ya kafurta in ka mai magana ya shigo cikin musulunci ya ce Allah ne bai niyyar in shigo cikin musulunci ba wannan duka irada ce kauniya an gane ko irada shar'iyya shine abin da Allah ta'ala yake so a aikata shi kamar yadda ya bayyana a cikin alkur'ani kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ƙara bayani a cikin sunna shi ingantacciya an gane ko to da haka wannan shine ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin a ce ga wani abin da baya nufin ya afku ya afku a cikin mulkinsa duk abin da ya afku a duniya to Allah ta'ala shi ne ya nufin wannan abin ya afku amma domin ya zamanto saboda tunatarwa ga masu hankali saboda wato idan kuka ji labarin 'yan guri kaza Allah ya musu kaza saboda kaza da suka yi to ku kuma ku shiga taitayinku ku dawo cikin hayyacinku ku gyara halayenku imma ya zamanto saboda azaba ga su mutanen da aka yi musu wannan bala'i ko wannan alkhairi saboda ta zamanto azaba ce a gare su daga ƙarshe wannan duka Allah subhanahu wata'ala yana da niyyar yin haka nan an gane ko inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun an gane ko aw yakuna li ahadin anhu ghinan hakanan ta'ala an yakuna li ahadin anhu ghinan Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin a ce ga wani daga cikin bayinsa wanda ya wadatu daga abin da yake wajen Allah. Ba wani wanda zai ce shi yanzu in yau Allah ta'ala zai hana shi komai, to shi ya wadata daga abin da yake wajen Allah shi ma ya harhaƙa abubuwan shi wanda zai iya ci gaba da rayuwar shi ko da Allah ta'ala bai ba shi komai ba. Ba wani daga cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai ce ya wadatu daga alkhairin da Allah ta'ala yake mai ko da gwalgwadon sakon ɗaya ne an gane ko ballantana minti ɗaya ballantana awa ɗaya barantana kwana ɗaya barantana sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya an gane ko ba wanda zai sai iya rike a kan shi tsawon tsawon sakon ɗaya in Allah ta'ala ya saka kulawa shi a tattare da shi an gane ko dan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa ghaniyul hamid an gane aw yakuna khaliqun li shay'in illa huwa rabbul ibad wa rabbu a'malihim an gane ku wato ta'ala an yakuna ahadun khaliqan li shay'in shine aw yakuna khaliqun li shay'in ko kuma a samu wani wanda shi mai halitta wani abu ne Allah ta'ala ya fi ƙarfin a ce yana da kishi a wajen halitta a ce ga wani shi ma yana halitta mutane nashi wanda a gari kaza in ka je ka wannan shi ma wani ne na daban ba wai mutanen Allah ba ne wa'innan wannan kawai harkokinsu suke ba ruwansu da mu ba ruwanmu da su wannan su ma mutane ne na wani da ya kera kayan shi da kasuwarsu da masallacinsu ga irin ibadar da suke yi ka zo daga can a'a ba wani wanda ya isa ya halitta irin halitta ta Allah ta'ala ba wani wanda ya isa duk mutumin da ka gani canjin wata ne canjin tsawo ne canjin yanayi ne canjin motsi ne irin 'yan china in ka gansu sai da nuwa kamar aljanu wannan su halitta ce ta Allah an gane ko au ya kuna khaliqul li shay'in ko kuma a samu wato mahalicin wani abu an gane illa huwa rabbul ibadi wato la khaliqa wala raziqa illa huwa rabbul ibad ba wani wanda yake halitta halittu ga baki daya ba wani wanda yake arzita halittu ga baki daya abin da za su ci da abin da za su saka da abin da za su sha da abin da za su ajiye su yi kacihu face ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangijin bayi wa rabbu a'malihim sannan kuma ubangijin ayyukansu ga baki daya wato duk abubuwan da bayi suke aikatawa to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitta wannan abu wallahu khalaqakum wa ma ta'amaluna Allah ta'ala shi ne ya halitta ku da dukkan abin da kuke aikatawa an gane ku al-imam al-bukhari yana da littafin khalqu af'alil ibad saboda daga cikin wato yan ahlul ahwa akwai masu aqidar cewa wato ayyuka na bayi wato su ne suke aikata kayansu ba wai halittawa ba ce ta Allah an gane ko ko waɗanda suke ganin kawai kasab na bawa ne kawai bawa in kaga bawa ya yi arziki to kawai wahala shi ce ta kawo mishi e in kaga bawa a cikin talauci su kawai gani suke bai nema ba an gane ko akwai masu wannan ra'ayi wanda aikinka shine zai baka aikinka shine zai baka laisa mustanadan ila Allah subhanahu wataala an gane ko shi kuma gashi nan min fi ghairi ma ayatin ba amma aya ɗaya ba a ayoyi da dama Allah ta'ala yana isnadin abin da yake bayarwa ga halittu zuwa gare shi ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum wato ku ciyar daga abin da muka baku abin da mu ne muka baku mimma razaqnakum mimma a'tainakum min rizqi abinda muka baku shi na arziki to anan kaga akwai tabbatar da wato arziki da yake zawa daga wajen Allah ne shine yake halitta musu arziki yake basu kulgudan yanda ya kaddara musu sannan kuma a wani gurin yayi wato isnadin alkasu din zuwa gare su ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma ka sabtu an gane ko abinda kuka tsoruwurta abinda kuka nemo da kanku da gumunku to don kasancewa dole sai an hada guda biyu an gane ko shi dan adam in ya ji zai al'akhadhu bil asbab ne zai tashi ya fita lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya yi addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka ga al'ummar shi azala ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha sakhar ibn wada'a al-ghamidi wato daya daga cikin sahabbai na ma'aiki wanda wannan shine hadisin shi tilo wanda ya rawaito daga annabi sakharu dan kasuwa ne amma tun da yaje annabi ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya wa al'umma ta albarka a cikin sammakonta dan kasuwa ne amma ya ce to ba za mu raka ba bari wannan safiyar ta bar mu a kullum da sassa holau zai kira yaron shi da wani da wani to ku yi sauki a huta ya huta yonan da na Allah ta'ala ya yarwa ta duke shi ya kara mai dukiya saboda yin aiki da hadisin da annabi ya faɗa tunda annabi ya ce Allah ka sanya albarka ga al'ummata a cikin sammakonta to lalle a sammako akwai alkhairi wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim Allah subhanahu wa ta'ala shine yake kaddara motsutsukan halittu ga baki ɗaya shigi da hucinsu tafiyarsu da dawarsu kwancinsu da zamansu da meƙewarsu wannan duka Allah ta'ala shine yake kaddarawa in kaɗan za ka ɗan motsa kaɗan gyara kaɗan yi kaza duka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hakanan ɗin ya kaddara za ka yi hakanan ɗin ba za ka ce bari in shiga in huto daga gida face dai wannan shiga da hutowar taka daga gida tana rubuce a cikin wato abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya san da za ka shiga ka fito tun kafin a halitta sammai da ƙasai ba wai kai ba maka ba kafin a halitta ka ba kafin a halitta sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin an gane ko hadithin abdullahi bin amr bin al-as wanda yana cikin sayo muslim wa ajalihim kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine ya yanka musu ya ƙaddara musu ajaloluwansu za ga an haifi mutane shekara ɗaya amma wani daga cikinsu ya mutu kafin wani ya mutu da shekara hamsin kafin wani ya mutu da shekara tamanin za ga wani an haife shi bai huce shekara uku ba ya rasu wani an haife shi a wannan shekarar bai huce sati guda ya rasu ba wani an haife shi da aka haife shi ya rasu wani bayan sati guda da kwana ɗaya ko kwana biyu ya koma ga Allah daga cikinsu za ka samu wani ya shekara tamanin kuma to kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kaddara an gane ko wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير an gane ko wato shine abin da malam yake nufi a takaice wato a karatun nan namu na yau abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك